Jama'a salamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na madubin kabara suna na Usman Ahmad Kabara kamar yadda aka saba daga nan Virginia Amurka wanda kuma madubin kabara ya yi tattaki zuwa cikin Najeriya inda ya zakulo ɗaya daga cikin zaratan matasa domin kuwa matashi ne ta bahaushe yake cewa ɗanye shakan amma duk da haka kuruciya ba ta hana zamansa a cikin jajircewa ba domin kuwa a wannan karancin shekarun nasa ya samu damar samun kyauta daga sarauniyar ingila wanda ko a wancan lokacin in ka shekara hamsin sittin aka wuce sarauniyar ingila ta karrama ka a najeriya mu ai wani babban aiki ne kuma babban abu ina tare da matashin da kuke gani gashi nan da sunansa a rubuce a kan sikirin din nan sannan kuma wanda suke saurare bari su ji daga bakinsa da farko da wa muke magana.
kamar yadda ka faɗi sunan ana magana da imrana alhaji buba ne.
to barka da shigowa madubin kabara.
Ya san na gode sosai, na gode daga yata na zuwa dandalin madubin kabara.
Ba matsala. To imrana da farko na ga da muka shiga bincikenmu mun gano kai imrana an haife ka a jihar kusko a yobe a ranar shida ga watan agusta 1992 shin wane ne imrana alhaji buba farko ka faɗa cewa an haife ni a jakusko ina ga daga wikipedia page na kasan contributors ne kamar open source ne to ina ga kuwa wani hiran da na yi na taɓa ambaton tushe local government of origin na tushe na to a nan ne jakusko amma ba a nan aka haife ni ba an haife ni a nan potiskum ne a nan kuma na yi karatu na primary a nan na yi secondary a nan na yi karatu a makarantar kwata a nan primary school sannan na yi government day secondary school potiskum duk a nan cikin garin potiskum sannan daga nan na tafi can jami'an maiduguri sannan ihe Eh, me ka karanta a Maiduguri?
Ah, na karanta kimiyyar siyasa political science kenan. Shi na karanta. Sannan daga baya kuma na ƙara bangaren alakan ƙasa da ƙasa musamman na Afirka, African International Development.
Cigaban ƙasashen Afirka.
digiri na biyu kenan masters a nan Scotland a Ingila a UK.
Imrana, daga wani gida ka fito? wane ne a takaice kai a kangin kanka din wane ne mahaifi ku nawa ne kai na ɗaya ne a'a ɗan auta ne a'a babanka mai arziki ne a'a ba mai arziki ne ya abin yake ya to sunan mahaifina buba gabaju amma ka san da ke mutanen da ana sa alhaji alhaji buba gabaju mahaifiyata kuma umul kulsum buba to har ga Allah mahaifina in ka ji sunan ka san alhajin nan sometimes sai creating impression kamar irin wani ne ko da gaske alhajin alhaji eh to har ga Allah babana yana da za a iya cewa dai a rufin asiri haka amma ba wani abin a zuwa gani ba mun tashi duk daga jin tarihi ne ka ji makarantun gwamnati haka aka yi zama aka ji kasan bawa an tashi a cikin daular kuɗi da sauransu.
Oh, makarantun gwamnati kai misali firamare da ka shiga?
Duka makarantun gwamnati ne makarantun duka a suna ne a gidanku?
Mu gidanmu mun kai mu goma. To ni kuma ni ne a tsaka-tsaki ni ba karshe ba ni kuma ba farko ba. Ni ne na shida. To ina da ƙannina wanda su ma suke biyu ni sannan ina da yayi kuma.
Eh kana da yayi kaman biyar da kannai kaman hudu kenan.
Tabbas.
To alhamdulillah. To misali ya aka yi ka fara firamare ka san dai yawanci yanda aka taso a gida za ga in ana kamar yadda kace makaranta da makaranta kuɗi kai to da ina shako ka sai kayi bayanin nawa ake biya yaya abin to amma makarantar gwamnati da kai ya abin yake a lokacin a lokacin gashi kuma gashi gashi ka tafi masters har ingila ya aka yi daga makarantar gwamnati firamare secondary ya aka yi ba ni labari kasa irin irin makarantun lokacin in za a je kawai rajista za a je a maka me ake kiran shi biyan kuɗin rajista a rubuta sunanka haka da headmaster za a samu ba maganan an cika form ina ga lokacin da za ka yi na sai da aka ɗinka min uniform komai amma duk da haka ina ga a lokacin iyayena sun yi ƙoƙarin a sani makarantar kuɗi a lokacin kamar private school lokacin guda biyu ne a Port School kasan around 1990s zai zama na shiga makaranta lokacin bayan shekara biyar zuwa shida a lokacin irin wuraren wuraren tunda 92 ne kaga wuraren irin irin wuraren 90 8 haka 99.
Yawwa, to kamar lokacin, to a lokacin private school biyu. An yi kokarin har ga Allah a sani, to lokacin form ina ga tana shekara uku hudu aka fara kokarin a sani. In aka cika form in competition da yawa, ɗaya mu private school din kamar staff, staff school ne, staff school ne na college.
na kamar makarantar da take cikin college na college na Potiskum to kamar staff school ne. To kaga dole da competition. Tunda sun yi ne don yara.
Sai an tantance.
Mm. sai an tantance wani lokaci to za a ce a wannan tun da shi ba dan ma'aikata ba an fi son ya ma'aikata wanda an turo su ba su da wani guri to dai da aka cika yana ga shekara biyu za ka ce har na fara wayo inda da aji targeting a kai ni a kai ni naziri school kuma aka ga tun daga gida na fara koyon karatu irin basic one su abcd su waye na daɗe ina yi aka ce kawai to a kai ni makarantar gwamnati to ka san makarantar gwamnati kamar a kai ka wani lokaci sai an gama shi an ninka min uniform nawa komai kawai kudin rajista ne haka ake zuwa a biya sai a yi to haka aka kai ni makarantar gwamnati kuma kasan makarantar gwamnati daga ji kasan irin yadda yake ina ga ajin farko daga aji na ɗaya zuwa na uku a gindin bishiya haka ma yawanci kasan in ce ya ajin yake kasan na san cewa wani lokaci ajujuwan yanzu musamman a 90s ka gani na shiga makaranta a irin 1980 ne da irin 86 haka to za ka ga cewa irin da biyu tun daga tamanin da biyu dai haka to za ka ga cewa makarantun ba laifi muna da teburan mu muna da wurin zama a share aji fesfes muna da silin amma daga baya sai muka ga cewa abubuwan suna taɓarɓarewa cewa sai ka ga mutane ya ajin ku yake ga yamin yadda ajin ku yake da makarantar ku.
a lokacin har ga Allah abubuwan sun fara taɓarɓarewa saboda makarantun ina ga lokacin an samu wayewan kai yara makarantu to sai zaman makarantun a ciki. ajujuwan da ake da su ginannu akwai ginannun ajujuwa amma sai suka zama na ba isasshe ba to ina ga daga shekarun farko a gindin bishiya ne haka za a ɗauko allon da safe za a je daga ofishin headmaster har tamtam ake na ɗauko allo a zo a ajiye a gindin bishiya sai a yi darasi in an gama a miyar daga baya ina ga aji biyu zuwa uku sai aka gina ajin langa-langa kamar temporary classes haka a cikin aka yi zuwa zuwa ne kan da ka samu standard classroom da bench da kuma sai ka aji ai ai an fi irga ai ina ga a lokacin ba za ka yi irin hamsin sittin tun ana gindin bishiyan irin ba za ka iya lissafa ku nawa ba ne aji kuma ka san abin yara akwai yaron da ba zai canja aji ma saboda muna da yawan akwai a da b wani lokaci to wani zai ce yau a ajin wannan zai je shi zai biyo abokin eh daga 3A ka tafi 3B eh yawa to irin haka to to amma misali da ka gama ya ingancin to karatun a lokacin a wurin har ga Allah malaman suna iya kokarin su saboda akwai abubuwan da har yau ina iya tunuwa akwai malaman da har yau ina ganin darajar su abubuwan da suka koya mu tun a lokacin suna iya kokarin su eh a cikin ajin ba zai zama na kowa yana fahimta kasan kaman daidai ba amma dai kaman irin ɗaya biyu mu tun a lokacin da muke irin mun sa ran kaman kuma da ke a gida akwai yayuna da sun yi karatu a kowanne a ciki na gaba da ni shi a private school lokacin yake wani lokacin da takardun su ma nake koya za mu je gida sai su ce ku ba muku wannan ba sai su koya mu to sai zama na kowa ajin da har ga Allah malaman suna kokarin su a gida ana dan effort haka to tun a primary kamar in aka zo su competition su wai ana iya samu za a ce su ne masu dan fahimta za a zo zaku sai a yi sai a yi to to da ka gama primary sai ka tafi secondary ya aka yi a secondary ita kuma secondary da na yi shi ma government da na yi to still kaga makarantar gwamnati kenan to har da shi ya fi za a ce wancan standard saboda secondary da class is enough akwai ajujuwa akwai kuma malaman ma sai dai ka san kaman malaman gwamnatin kuma ajin an yi yawa ka san na fi maka can mun kai sittin saba'in to a can sai dai ɗari fa ajin mu ina ga daga ss tun daga js js1 har zuwa na gama ba mu taba ƙasa da ɗari ba daga ɗari da ishirin at some point har ɗari da talatin a aji ɗaya to ka yi imajinin ya abin yake malaman suna iya ƙoƙarin amma abin ya yi yawa mm. amma duk da haka suna iya kokarin su shine kullum nake faɗan wani lokaci ba wai daga wannan mm. sa himman da malaman suka yi ko mun mm. babu resources in babu library su laboratories amma suna iya kokarin su ga sun bada uh, gudunmuwan su gudunmuwa eh uh, yawanci uh, imrana zaka ga cewa matasa in suka samu irin wannan damar aka shiga turai aka yi karatu abin da yake yawancin zuwa musu matasan nan sai ka ji a ai share wuri zauna ai naga wuri sai ka ji mutum ya ce ai aiki nake nema saboda dan samu yan takaddun zama kawai sai ka kuma ka cilla ka koma Najeriya me ya faru kai ba ka son ka dan zauna a turan ne ga ka matashi malam
to kasan tun daga farko lokacin da nake rubuta kaman application AC ina neman
karatun tallafin karatu sam ana tambayan ka motivation to clearly har ga Allah a raina ban taba shirin wai in naje in zauna a can ba na nuna in naje ni na samu wannan ilimi ma wannan sabon fahimta na rayuwa dake kafin in je ni can ai na tafi kasashe da yawa programs da yawa Na zo a Amerika kamar akwai lokacin da kuka yi hira ni.
da Shi ne na ce, har da man ce maka na ga kawo Amerika. Dama zan zo na ce.
Akwai lokacin har Allah ina da lokacin da na je je. To da na je ni UK tabbas inda na so kasan suna ma baka dama ai in ka gama karatu. Na watanni suna watanni hudu zuwa shida in kana so ka dan yi aiki ko da zaka nemi aiki ka zauna. To ni ban ma jira wancan ba. Da na gama August kamma graduation za a graduation November, August Nigeria da dawo akwai already wani aikin da an yi contracting na consultant. Yawanci irin aikin da nake na consultant. Na tuntuɓa.
Eh, ka ba da kaman tuntuɓa kan tallafa wanda za a yi wa jama'a a arewacin Najeriya. Eh, kamar kamar kungiyar kena da nasaba da wannan akwai wata kungiya na takace ko takuce na yokat ne ko me kuke Ya na yokat to yawanci ta wannan coalition ne against terrorism.
Coalition against terrorism. Yawanci ta wannan hanyar ina da network na mutane da yawa. To daga nan lokacin na dawo Najeriya akwai sabon shirin da za a fara na zo na fara tallafa musu. Sai graduation na November na je na graduation da na je graduation November sai abokanai na can a to ka dawo ka ji kaga na ce a kwana uku ne flight nawa na kwana uku ma ne na sarkin nawa ne in koma kuma tun da na dawo gashi har ga Allah wani lokaci ina fahimtar mutane ce za su zauna a can eh me kake fahimta sun ce za su zauna misali akwai wanda har ga Allah ba shi da irin experience ko kaɗan na aiki akwai wanda suna gama jami'a suka tafi masters in baka da experience kamar yawanci irin ayyuka na zamani ana emphasizing experience Hey. So, su kaman ayyukan kasashen wajen yawanci za ga suna young professional program kaman talent program za a je wani lokaci jami'a za a je a ɗebe kuma fa za a zo jami'a ana neman wanda za su yi aiki to wani lokaci za a ce ana neman mai wannan course kaza ku cika course kaza to in mutum ya yi niyya ya zauna ba zan ga laifin shi in ce me yasa ya zauna ba wani abu da nake faɗan in dai har mutum ya zauna a can ba wani a ce aikin da ya yi is relevant to abin da ya karanta ba kawai kuɗin ne yake tunani. Ba amfani ka kallon mutum ya zauna ya shekarun kuma abin da ya zo ya dawo nan kuma ba komai.
Ba komai. Kaman kaga kuma masu kai scholarship din. To some extent za ka yi discouraging a dina kaiwa. Tunda burin su suna duba mutane masu kwazo ne a cikin al'umma.
Don su dawo su amfani gida.
ana kai su je su sake samun ilimi su zo su taimaka to in kowa kuma ana ta in ana ta zaɓa ana kaiwa kowa ya makale kaga an sake dan sai su ce ba za mu ba da gaba to sai yasa sai yasa to ni nayi dabaran na ce zan dawo kuma a secondary daga lokacin na fara kaman activities na clubs haka kamar irin na su peace education da sauransu a ciki dake makarantun yawanci irin manya ne za ka samu da ke makarantar gwamnati ne wani lokaci wani su ba su tashi shiga ba kuma da ke day school ne aje a dawo ne za ka samu wani ba kwana ake ba ba kwana ba makarantar aje a dawo ne saboda lokacin ina islamiya da yamma zan dawo daga makarantar in je islamiya dalilin da ma yasa aka bar ni a cikin gari kenan ya yi na duk sun yi irin makarantun kwana to ni ana so ina son karatun islamiya lokacin aka ce a bar ni in ci gaba da shi a bar yaro
to haka na ci gaba da yi to a lokacin za, a ce manya ne yawanci ajin za ka gani haka amma kuma karshe da muka zo gamawa ni aka zaɓa kamar shugaban ɗalibai head boy haka to yana cikin abin da Allah ya ƙara sani kwazo na abubuwa kamar fara koyon mulki ta tafiyar da al'amuran jama'a sai mutane da yawa suna amma shine kamar ni ne yaro a cikin eh amma da shugabanci ya shiga kuma yawanci ba a cika haka ba na duba girma da sauransu to yana cikin abin da suka tallafa mun sosai daga
to to to da ka gama sakandare din ka san wasu in sun gama sakandare zaka ga cewa sai a shekara biyar a gida wasu kuma immediately sai suna gama za ka ga sun tafi jami'a ya aka kai ka tafi jami'a akwai kuɗin da za a biya maka a'a ya abin yake saboda wasu wahalhalun yau da kullun ne yake sa ba sa tafiya ya naka yake ya zuwan ka jami'a
wani abu dabaran da na farko ka san yawancin makarantun gwamnati abin da yasa wani lokaci mutane ba sa ma son kai ƴaƴansu har da rashin cin jarabawan gamawa kamar su waye ne za ga yawancin masu a private school sun ci wani government school ba a ci ba to ni kan ma in gama sai na rubuta private neko kaman mm, sai kai kaman kafin ka gama saboda ina da niyan na san jami'a zan tafi kuma na san ina so in rubuta jam a ajina na karshe in shirya tabbas to tun daga 2008 kar ce wani ka samu gibi yawa tun daga 2008 na rubuta neko kai kuma ka gama a wace shekara a 2009 to kaman shekara ɗaya kafin in gama ina SSC na fara kuma ka ci na ci na ci credit takwas ma to da shi already na yi jam to shekaran da ina gamawa already ina shirin zuwa jami'a in ba don wani yajin aiki da aka yi lokacin ba da 2009 da na gama ma take da zan fara to lokacin an yajin aiki ba fara ba da admission da wuri ba har ya kai zuwa su 2010 to amma lokacin da ina gamawa na na samu na samu jami'a.
To, to misali, ka san ta bakin ku matasa ce kwaro ne kai a lokacin irin akwai kai. akwai kai tun daga shekara aji biyar ka ci jarraba sakandare.
Ka san da ke na ce maka an zaɓe ni head boy ma da farko za ka iya gane har ga Allah a lokacin kaman akwai competition da na ci ina a wancan lokacin na stock exchange writing competition ina cikin winners da na ci na yankin rubutu a tun lokacin ma na turanci da turanci essay competition annual essay competition na stock exchange ina ga kaman har yanzu ma suna yi na mm. akwai higher institution da secondary school category to na yi winning lokacin aka kai ni lagos eh aka kai ni lagos lokacin tun da flight da ni da malamin turanci na aka inviting kaja kaja zuwa zuwa zuwa lagos eh mun je zuwa lagos aka kai irin babban hotel kun zauna da babban ceremony a lokacin da ministers da aka yi inviting wakilin gwamnoni kaman babban event to tun lokacin kaman dai ana ga a na taso da tasiri na fitar da sunan makarantar saboda yawanci ka san government school ba cika jin labari eh ba cika ji ba za a dai ce tun lokacin da dan kwazo na haka na taso duk da ma malaman suna iya kokarin su amma kuma akwai kaman private lesson da ake yi a hutu duk ina yi a wannan lokacin eh to yanzu misali da ka je jami'a ka je ka karanta misa kai tunanin ka karanta political science kimiyyar siyasa asali lokacin da nake secondary ban san me yasa ban bani da sha'awan karanta siyasan ma commercial class na yi saboda commercial class in kasuwanci yawanci tunani na account accounta zan dawo in dawo saboda shine kamar mafi girma a wannan yankin in kai to amma da lokacin ba a ma karanta political science an dakatar da shi a Maiduguri a shekaran da shekaru dab da zan gama ina ga ya kai shekaru hudu zuwa biyar an dakatar da shi political science ba ba da admission saboda babu professor suke cewa malaman babu masu matakin professor sosai sai aka yi dakatar da shi nuc sai suka dakatar to dab da lokacin da na koma da na koma a can fara samun jami'a na shiga jami'a ba political science aka bani an bani an bani education ne education oh, ilimi harka ilimi ya ilimi ka san kuma yadda har ga Allah a Najeriya kowa baya son ba zai zama teacher kowa baya son zama teacher ba ana wallahi ba za son teacher zai ne kawai shi sha'awa to mutane a ajin farko da nayi a GP na 4.76 daga farko na samu to kowa malaman da nake ce musu suna cewa in ka zauna a wannan course in ma za ka gama da first class in ka gama kana gamawa za ka samu Uh, graduate assistant ka san yawanci in ka gama da matakin farko first class musamman sun ce sun ce lokacin a department in ba cika fita da shi ba to kaman automatic mm. zaka samu kaman suna kwadaitar da ni amma ni har da Allah zuciya na kai masters kuma kana aiki ana biyan ka nace zuciya na bai kwanta da shi ba to daga aji biyu ne na koma political science ban taba daukan course a political science in ba amma haka dake an dawo da shi lokacin Na gama aji ɗaya aka ce an dawo da political science kuma lokacin ina da interest sosai a Daga haka sai na koma political science. To, da na koma political science mu suna ta mamaki malaman wani. amma kai ya baka ma yi ajin farko ba saboda kamar daga aji biyu aka bani na ci gaba na gama part 1 a wani course daban sai na koma part 2 amma daga haka na samu na karasa kuma abin da nake ga mutane sometimes duk inda kai niyya ko ba course din ba kwazon daga jikinka in ka sa za ka yi to karshe a kwamfutar din ba na zo na gama kuma da matakin farko da first class matakin farko first class da kamar 1998 ne suke cewa wanda ya gama da shi na professor ne ma a ND suna cewa tun da ya gama ba sake samun wanda ya gama ba kamar irin is impossible eh ka ka ka karya lagon abu wato ka bar tarihi yaya iyayenka suka rene ka yaya reno yake ka san wasu iyayen mu a zana yaro wasu a mai sa kyara yaya naka yake babanku yana baka bulala saboda kafuransa sai ka kina cewa in yi karatu ba bulalan ba ne sa sa maka tsoron tun da ka tashi duk abin da ka san laifi ne kai kanka baka san me za a maka ba ma in kai irin an sa maka karka yadda kai abu kaza to ayyana shi yin ba za ka yi ba kamar irin fita wasan dare da yara suke tun muna tashi kasan da ke lokacin da zaman lafiya babu security ne za a fita da dare mutum da muka tashi ba mu tashi da irin wannan ba ana sallan magariba isha kana gida ba fita waje to kamar irin peer pressure da ake fara samu irin wato koyan wasu dabi'u daga wasu abokai wani lokaci munanan dabi'u da ake fara kwaikwaya ina ga wannan ya yi tasiri sosai sannan kuma daga tarbiyya kan addini tun daga tasirin an tarbiyyantar da kai ba makarantar bokon kaɗai za a yi ba ana bokon ana yi da addini ana sawa da kasan makarantun islamiyoyi kuma ko da yaushe wani lokaci ba karatun kaɗai ba wa'azuzzukan da ake a ce maka kai iya kokari duk ba abin da ba za ka iya ba in ka so da dai sauransu to ina ga irin wayannan ne ko a hutu a gida in an ce hutu ba hutu ba yayinmu da suka fi mu aji za ga su koya mana darusa ina ga shine da ya tasiri su na zo irin gidan da kaga kamar yanzu ai na ce maka na kai shekara 28 amma ba sai fita ba san ina na ji ba ko inda zai har yanzu sai na ga mamba ka je ingila ka yi karatu ka kuma ƴaƴan tura kila ka gano su zan ce i'm going out dawo so kai ina ce kawai zaka ce wa mamanka bari ina zuwa ko kawai ina ka je yanzu lana dan fita ne to me yasa kana ga baka kalli haka a matsayin kamar ana takurawa rayuwarka ba lokacin zuwa yanzu?
Har yanzu ina ga abu ne abu ne mai amfani ina ga ya tasiri sosai in ka duba ma'anan ba wai da rashin yadda da kai ko hana ka sakewa ba ana yi ne a san wa'yansu irin guri ka shiga ina ka je misali zan fita zan ce akwai aboki na zai yi kaza zan je kaza to in misali lokacin dawowa na yayi ban dawo ba iya kira na lafiya a lafiya kaza ne misali duk abun da ya faru an san ga wanda kake mu'amala da su ga irin yawanci rashin sanin iyaye wato kididdigar wannan abu suke kula ina suka je wani zaka tambaye shi ina ɗanka ya je shi tun safe fariyar ma zai ce bai sani ba war haka ya tafi majalisa war haka baya ma majalisa ya tafi wani guri war haka yanda yake mu'amala da shi yana shaye-shaye war haka yana wani hali duk ba su sani ba to ina ganin tasowa na ya tasiri sosai har yanzu ko bana nan ko da ke bana zama tare da iyana ina gari daban lokaci dole zan gaya mu kanan duk abokanina sun sani har da abokanina ba yan Najeriya ba lokacin da nake yi kanan abokina wani kasa kaza ne gashi kowa ya san me kake yi ina ga wannan yana da sosai a to to to menene kamar misali babban abin da zaka ce kila lokacin da kake makaranta kalubale da ya zo kanka wanda kila ka sha wuya kafin ka fita a cikinsa ka taba samun irin wannan ila ka san wani yaron sai ya ce ma kudin makaranta kai baban ka ke biya ma ko kake nemuwa ka biya ya har ga Allah babana ne yake biya min yana biya min tun da na fara amma ka san akwai tallafin da gwamnati suke bayarwa federal scholarship in scholarship eh competition amma ana ba yawanci masu 4 point in kana da 4 point an yi gasa in kai eh kana da in point naka ya kai hudu zaka rubuta exam exam din ana center zaka yi jarabawa za ku je wani lokaci har wani jiha a tattaro ku kuyi jarabawa.
Na gwamnatin tarayya ne?
Na gwamnatin tarayya wani lokaci Najeriya ana kokari rashin dai sanin wani lokacin ka gaya mutane sai su ba su ma san da abun ba.
Akwai amma kuma amma misali yawanci bari dan katse ka kaɗan yawanci maganar scholarship din nan ana wasu suna zargin cewa sai 'ya'yan wanda manya ko kuma kila kai ka san yanzu wasu ne kila a wurin.
Wallahi magana ne a lokacin da ne ban san kowa ba sannan sannan ban san kowa ba cikawa ne za ka yi. akwai a yanar gizo ne suna sanarwa lokaci har a kafafen sadarwa cewa an fara a cika za ka cika za a sa har ka ji ka sashen ku HOD ka ya sa stamp cewa tabbas wannan result da ya kai a ce ka kawo transcript sai a yi exam. Exam ne kawai in ka ci za a kafe kuma kuɗi duk shekara ne as far as in ji Kuma yana ba da kuɗi isasshe?
Kamar dubu ɗari da hamsin ne lokacin.
A shekara.
A shekara. A lokacin ba. E to a lokacin registration bai wuce dubu sha abu ishirin ba. To kaga kenan kuɗin ya yi kofarin har da kamar kuɗin a comedy. In aka iyayenka suna suna supporting ɗinka. already kaga daman tun farko kan ba a fara bayar da wannan tallafin daga ajin farko da ke an so a ga result naka yawanci da ne to yawanci banda wannan akwai kamfanin nika haka da suke bayarwa su a to wani lokaci in ka kalli ɗalibi yana da ƙwazo yana cewa ba shi da sai in damar wannan waya da muke yi kamar yanar gizo ba a yi shi don kawo walwala ka shiga facebook ka shakata akwai akwai opportunities haka ba sai na gwamnati ba akwai kamfani ka yan suna bayarwa yawanci a irin su chevron irin su chevron in na gani ina sharing in na gaya mutane sai su fara amma sai ka san wani ni ban taba jin wanda ya samu ba ba magana sai ka ji wanda ya samu ka cika ka gwada tun da kyautar ne sharing a shafin ka na social media wani social media ka fi
na fi yin facebook a facebook a page na da imrana alhaji buba a facebook a facebook to ina sharing Twitter da Buba Imrana.
Buba Imrana. Mm. So wanda yake so in yaje zai bi zai gani saboda wani lokacin kai sharin kaga mutane su kare sai da fatan za ku je ku bi ku gani. To yanzu misali uh, Imrana da ka gama jami'a yawanci burin matashi ya gama jami'a shine nema aiki ne so kai.
Tabbas.
To kai baka nema aiki bane sai na kuma ka ce kayi digiri na biyu a Edinburgh that is uh, Scotland ko? Me ya faru? ya ake ka tafi ingila irin scholarship din ne a'a wani batu ne ka karo da shi ya ce kai mu tafi wannan yaro kokarin shi yawa ko yaya ya to da na gama da na gama jami'a Maiduguri na yi NYSC na wanda kamar kasan Najeriya zama na farilla haka inda shekarun ka bi kai talatin ba za ka yi to na riga na yi a Zaria to kan ma in gama NYSC na samu aiki pet aiki na biyan ka kuɗi haka akwai akwai program da ake kira North East Regional Initiative mm. ne wanda an yi shi lokacin saboda wayar da hankalin jama'a kan kungiyoyin ta'addanci za a samar da da sauran ra'ayi dauke ni aiki yawancin shirye-shiryen kawo ci gaba na cikin al'umma na gwamnatin jiha ne ba na gwamnati ba na kungiya ce mai zaman kanta kungiyar USAID ne kungiyar kungiyar tallafi ta Amurka din nan tallafin kungiyar karaya kasashen Afirka din nan su su suke ba da wannan shirin su ne to tun ka in gama NYC da ke lokacin ina yin ayyuka na matasa na wayar da hankalin matasa taimakon jama'a an riga an san suna da wannan sashi na son tallafawa matasa aka ce za a bani wannan aikin kama in gama ka kuma aka bani.
gama jami'ar Na gama na, na NYSC, na gama a 2000 mai na hidimar kasa.
2016 ina gamawa na fara aiki a lokacin. Kuma daga aikin ne na tiya na samu wannan zuwa masters nawa. To kamar yadda ka faɗa har ga Allah scholarship ne akwai wannan Mastercard da suke bayarwa Mastercard Foundation. yawanci scholarship ne suke bawa matasa wanda iyayensu ba za su biya musu karatu kamar a manyan kasashe kamar su ga karatun ingila da tsada tsiya to suna son ya zamana wanda har ga Allah iyayensu ba za su biya ba kuma suna da kamar buri mai kyau su ga sun taimaki al'ummansu wanda ana ga suna da kamar zuciyarsu ga sun taimaki inda ba su kai su ba su ma haka to daga haka aka bayar da kwazo kuma yana cikin criterion selection har ga Allah an fi so ya zamana kana da kamun matakin farko first class ko tuwa to mun goma aka zaɓi mu a lokacin daga Afirka mun goma daga Afirka kai daga Afirka daga Najeriya mu biyu mu biyu daga Najeriya ɗayar mace ce ita ma yar Najeriya tana daga Enugu take Enugu state duk da ta yi karatu a arewa a Bauchi nan tare aka gama ita ma first class da gama da shi da matakin farko ne ita ta yi engineering ni na yi political science aka zaɓe mu goma dai a afirka akwai saurayin kenya malawi haka to shi asalin shirin ba wai scholarship din a biya maka makaranta kaɗai ba ana ɗaukar nauyinka komai ne hatta ya zamana dama baka da passport na tafiye-tafiye ma za su tafi za su yi maka ake ɗauka sannan kuɗin jirgi kuɗin abincinka a can kuɗin wurin zama kuɗin gurin zama duka sun yi ko barin har da kuma shirye-shiryen koyar da kai kamar shugabanci leadership program eh jagoranci sannan kuma har bayan shekara ɗaya shekara ɗaya da wata watanni ne asalin program masters program nawa shekara ɗaya amma bayan na gama da watanni duk da ma na dawo kafin graduation hallo
imrana me ya kai sarauniyar ingila ta baka kyauta ya abin nan yana ɗauran kai
kaman ka fara faɗan kaman ɗazu shirin kungiya na na youth coalition a gidan ya yoka to yawanci kungiyan tallafawa matasa ne amma da ma'anan hana su shiga ƙungiyoyin ta'addanci. Mm. Yawanci za ka kalla matasa ne wanda yawan lokaci babu aikin yi sannan kuma zuciyansu ya, ya mutu sannan kuma mm. suna jin haushin gwamnati. Wani lokacin abin in mutum ka saurari consideration nashi fishin da yake da shi.
Sai ka ga yana yana da wasu ɗan dalilan shi.
Kamar marasa aikin yi da za ka faɗa akwai wanda ya gama makaranta shekara biyar shekara shida baya aikin komai to sai ka kalli 'ya'yan kaman yan gwamnati manya haka yaran su tun kansu gama suna aiki irin wannan frustration sometimes yana iya sa su ce tsara kawai a mutu ma ni ma zai su ji zuciya eh kawai a mutu hakki ma yawancin wannan kungiyar muna wayar da hankalin matasa ne duk zuciyanka abu da yayi ba maganan ka ɗauki mataki ba ne akwai sana'o'i da za ka iya dubawa sannan ka dogara da kamar cika aikin ma yanzu kamar ayyuka akwai ayyuka da yawa amma wani in ka duba CV shi kace ya rubuta CV yana na neman aiki ka duba ko kaɗan bai sani ba yana da digiri yana da ilimi amma irin kamar wayannan abubuwa ƙanana ƙananan ba cika koyar da jami'a ba eh sai ka yi wa kanka sai ka yi wa kanka to amma kuma akwai wayanda kuma ba wai karatun ba wannan kawai dai sun tashi ne da rashin son jama'a sa tsatsauran fahimtar addini tsatsauran ra'ayi ka ga cewa kowaye in bibi ra'ayinka ba kawai shi ke
addini yake to a kowanda kuma haka ne to yawanci kungiyar muna duba irin wannan al'amuran mu kallin matasa sun fahimci irin wannan lamarin to a dalilin wannan ne aka bani wannan karamawa to to waya akai zaka yi dan ban labari shin kawai sun yi browsing ne suka ga imrana a'a wani ne a'a wata gasa aka yi wani menene kawai ni dai gashi nan gashi nan mutane za su ga hoton kawai ga nan sarauniya ta haka tana mika maka award to a lokacin nomination aka yi akwai aka yi aka yi aka yi aka ambaci sunaye mutane suna ambatan suna suna cewa ga wane ya dace wane ya dace amma wancan cewa ka dace ma ba shi kadai zai sa ba in bayan an dace akwai form application form za ka bayani to za ka yi abin da kake din akan ga irin abin da kake sannan da evidence kaman shaida shaida kaman in mutanen da suka yi impacting da abubuwan da jaridu da suka yi covering irin ayyukan hotuna bidiyo duk akwai a ciki kaman alƙalan da za su zaɓa wanda za su kalli wannan za su dudduba wa'annan to duk a wannan form za ka tambaye ka su za ka rubuta su shaidan yanda ka taimaka da sauransu bayan wannan kamar wata biyu ina ga bayan mun cika fom inca ni har ga Allah ban sa raina ba saboda duk wanda suke nominating na a lokacin za su ce tabbas ka cancanta amma in na duba ba a wai Afirka kadai a Commonwealth ne Commonwealth din nan da kasashe sun kai kasashen nan eh da Afirka da ba Australia da wanda Ingila India wannan kasashe ne da kake gani eh kuma ba wai an ce kowane kasa za a dauka ba haka ba iya kawai wanda suke da kwazo a duka commonwealth ne competition to ni kai na gaskiya ban sa raina a san ci ba na dai cika saboda kai ba wai aikin kake daman don a kara baka ba kana da aikin don taimakon bayan wata biyu sai aka kira ni aka ce ai na shiga mataki na biyu ina cikin wanda dai aka yi shortlist za a hira da mu to to da kuka ce eh da kuka ce an su suka ɗauki nauyin ku je ingila ku karɓa ku kuka kai kanku a'a wasu kuɗi ne suka biyo bayan kyautar ko yaya
a su suka su suka ɗauki nauyi to bayan da mu yawan kuɗin ba saboda saboda tsaro
babu ma kuɗin yawanci kamar tallafawa irin ayyukan da muke yi oh za a tallafa aikin a lokacin da muka ci akwai uh, su suka ɗauki nauyin zuwan mu ingila banda wannan bada karamawan akwai shirye-shirye na kaman mm. tallafawa na mm. koyar mu yadda za ku gabatar da ƙungiyoyinku ta yadda za ku yi mu'amalar jama'a da sauransu sannan da zuwa ma'aikatu da yawa daban-daban a cikin ingila har zuwa ofishin prime minister mun je mu gurare da yawa a cikin london din kafin mu karɓi karamawa ban wannan kuma shekara ɗaya akwai course da muka yi a university of cambridge wanda suna partners ne na program daga lokacin da aka zaɓe mu daga farkon shekaran har zuwa shekara ɗaya zuwa 2017 2016 2017 mun yi course shekara ɗaya Oh, bayan ka gama masters ɗinka ne wannan ko?
Kafin masters na.
Kafin masters ɗinka ne?
Kafin masters na muka yi wannan course ɗin a Cambridge. Wannan course ɗin su suka tallafa mana gurin yadda za mu gyara kamar sources na funding kamar yadda za ka nemi.
Hanyar tallafi.
Yadda za ka yi masu maka volunteers haka da sauransu. Course ne dai haka da ya kovarin komai da ya shafi leadership. da sauran shi. To su ne tallafin da suke bayarwa a cikin Queen's Young Leaders. In sai kuma girman kamar wannan alaka da aka haɗa ka da kuma su embassy UK a nan Najeriya, High Commission nasu da contact nasu ko suna da wani taro kamar ka zamana kamar kana cikin contact nasu inda wani abu za a gayyace ka musamman shirin da ya shafi matasa za su nemi shawaranka da sauransu.
Mm, to, to yanzu misali sai kuma na ga lokacin da muka haɗu da kai a Washington inda na fara sanin ka kenan. Kun zo me?
Uh, mun zo Mandela Washington Fellowship ne. Shi wannan shi ya assasa tsohon shugaban ƙasan Amurka Barack Bra Obama. Mm. Wani suna cewa ko da ke yana da ɗan alaƙa da Afirka ne. Ina ga ba wajen haka kaɗai ba saboda akwai a Asia ma ya yi irin wannan shi. ga shi yana da bayan ya sauka yana da obama yana da obama foundation da yake abuwa asali dai shi yana cewa yawancin matsalolin kasashe masu tasowa rashin shugabanni na gari ne kuma haka Allah in kana irin kasashen mu kana jin labaru yau an ce wannan za ka san yawancin matsalolin daga shugabanni daga shugabanci shi sai duba ta ya za a gyara ya ce ta yadda za a gyara za a iya samun matasa masu tasowa wanda suna da kamar leadership potential kamar a rene su masu alamar za su zama shugaba kamar shirin a rene su har ga Allah shirin kamar a yi wato wannan kenan ana yana gaya mana barak yana gaya mana cewa shugabannin mu sun yi dabi bara a take wasu
to yawanci a wannan shirin ne to a lokacin shine muka muka je mu shi kuma ana kai wata wata biyu ne za ku yi a Amurka me da me aka dinga ku cewa ake yi wancan lidan kun gan shi ta mugu ne wancan lidan kun ga ya sa tukun can wancan ya ɗaura wancan wancan ya hau mulki ya gada ya ki kamar ya gada ya ki sauka shekara talatin yana mulki wancan ashirin wancan soja ne wannan ya yi jiyo mulki haka ake gagga muku ko koya ake ya ake gaya mana ya ake koya muku a Mandela Washington yawanci sashe sashe ne kaman akwai mu da muke kaman farar hula ba da gwamnati muke aiki ba yawanci kaman kungiyoyi ne na tallafawa kai haka yawanci mu muna da namu wannan ajin daban ana kiran shi civic leadership sannan akwai public management kawo ma'aikatan gwamnati da suka tafi su yawanci to mu yawanci abubuwan da ake koya mana yadda za mu gudanar da ƙungiyoyinmu ne ta yadda za ka yi mu'amala da jama'a yadda za ka gudanar da duk dai abin da ya shafi gudanar da ƙungiyoyi haka da sauransu su wanda suke aikin gwamnati kuma yadda za su gudanar da ayyukan gwamnatinsu akwai kuma wa'anda suke business masu kasuwanci akwai yadda za su gudanar da su yawanci focus din ana yi kan kai yadda za ka gyara kanka ne to yanzu misali duk wannan abubuwan da yake faruwa na rayuwa ya za ka kwatanta nasarar da ka samu shin basirar ka ce a'a kwazanka ne a'a ikon Allah ne yaya za ka iya fassara abu nasarorin da ka samu
Uh, gaskiya zan iya cewa ikon Allah ne shine mafi uh, farko mm -hmm. a matsayinka na dan adam ko da yaushe mm -hmm. sai Allah ya kaddara abu wani lokaci yanda ya so zai tafi mm -hmm. uh, na biyu kuma har ga Allah da kwazo akwai Hausa wannan abin da hausawa suke cewa Allah ya ce tashi in taimaki ka to kowane dan adam yana da kaman potential da zai yi abu abubuwan da zai iya cimma
duk abin da mutum ka haɗu da shi akwai abin da zai iya yi wani lokacin tsoron ka yi ne za ka ayyana sai ka ce me yasa ma zan yi misali kamar da na baka na wannan sarauniya da aka ce an yi nominating nawa gashi an turo in cika ba na gaya maka na ce ni dai a raina ban cika ba da ban cika ba kaga da ba zan samu da ba za ka samu ba dan adam in aka ce maka ga abu kar ka ji tsoro ka gwada ka yi iya kokarin ka sannan kaman karatu kuma ina ga har ga Allah sa kwazo ka ce kana kashe lokacinka baka da lokacin da zaka yi wani abubuwa kamar lokacin da nake jami'a irin lokacin da zaka ware ka ce na walwala babu da shi karatun ne kadai saboda yawanci in kai dan talaka ina gani in mutum dan talaka ne bai ce wasa da karatun ba in misali a ce na ɗaya talaka ka samu daman ka yi karatu zaka ga iyayen da ba su da karfin su suke samu tallafawa su to in ka gama kuma ya zama na certificate nakan ka fita da matakin da bai yi kyau ba ce ka fita da abin da bai kai ka samu aiki ba kai ka ba za ka yi bulimin iyayenka ba sun yi kokarin su a duk inda ka samu kanka kamar in karatu ne ka iya kokarin ka in kamar yanzu yanan gizo da muke da shi internet ta ya kai amfani da shi wani za ga ya subscription na gig many gigs a ya subscription amma haka zai karasa a wata bai san me ya cimma da shi ba ya ko a social media ne akwai guraren da zaka shiga ka kalla mutanen da zaka karu kaman dandalin da zaka je kyauta ne za ga an koyar da kai abu kaman yawa na kwamfuta yin su excel su waye idan zaka koye su idan ya zamana a ce kai ka samu daman ka je makaranta yanzu kamar najeriya da muke akwai miliyoyin mutane da burin su gansu sun yi karatu wani iya kokarin shi yana ma iya aikin karfi ya ga ya samu admission bai samu ba wani kuma ya samu admission iyayen shi ba su da karfin taimaka mar to idan ka samu dama irin wa'annan sai ka sa kwazo ka sa himma ka bar wasa ka sa iya ƙoƙarinka in kuma kaman aiki ne a ce ka gama baka da aiki maimakon zaman da za ka yi kullum kana zagin gwamnati kana waye kai ma ka iya ƙoƙarinka kamar yanan gizo na akwai wannan dama da yawa da za ka samu za ka koyi abubuwa misali in ka je youtube za ka iya koyan sana'o'i kala kala za ka iya koyan kwamfuta su excel su waye wanda zai taimake ka gurin neman aiki kyauta kuma wani lokaci ko masu ba da aikin ne in ka je ka kace wai ka gama shekara shida me kake ka ce ba na komai ba wanda zai dauke ka saboda ya nuna yawa ya nuna zuciyanka a mace yake amma in ka ce a a wannan shekaru ina kaman volunteering ina tallafawa wani kungiya duk da ba a biya na amma na koyi kaza na koyi kaza sannan a internet na yi certificate na kaza akwai online courses da kyauta ne na koyi kaza online to kaman samun su scholarship su waye akwai su fa a yanan gizo zaka duba su zaka samu mutane da yawa ko wanda na sani ni ne sharing musu sun samu irin wayannan abubuwan ba su san kowa ba wanda yana Najeriya nan ya samu tallafi ya tafi wani kasa to kaga wani lokacin rashin farawa ne da da nacewa tun farko kace kace a wannan sai ƴaƴan manya ne za su samu kace a wannan ko nayi wahala ne wani lokaci abun nan kyauta ne fa kawai cikawan ne zaka yi a dunkule cewa ko da wani hali kake ciki a matashi a ce ko kana ba ka da aikin yi kaji ba hop ko kuma ka ce karatun ne kana yi ma kana gani ba ka fahimta ko me kake kada ka karaya ko kaɗan ka sa himma kana duba me a gaba kake so kar kana sa wahala wani lokaci da gajiya wani lokaci kana karatun babu kuɗi ba tallafawa wani lokaci ka gama karatun ba aikin a koda yaushe kare zamana ka karaya ka zamana kuma kana koyi da mutanen da kake so ka dawo kamar su kar da ya zamana kawai kai sai dai in ka kalli mutum ka ji haushi wannan ya wuce da mota angon ku ka ce ka ji haushi ka sa ka zamana kai ma ka yi kokarin ka ga zaka dawo irin shi ka ga me yayi me yake yi sannan ka zamana kana da role model kamar wanda kake so ka wanda kake kwaikwayo kai kake kwaikwayo kwaikwayon ko ba zamana kamar kwaikwayo mara amfani misali yanzu in ka ce akwai wanda kake kwaikwayo misali yana aiki guri kaza yana kaza kai kuma sai ka ce kai ka ƙi ka bi wannan hanya misali sai ka duba me, me, me wani irin abubuwa yake ta yaya yake yin lokaci har ya ci nasara to sai kai ma ka kwaikwayi irin abubuwan da yake yi
Na gode kwarai Imran Alhaji Buba da ka sami tattaunawa da madubin kabara kuma in Allah ya so da sannu za mu ci gaba da bibiyan ire-iren ku muna ganin me suke yi muna kawo matasa suna gani. na gode kwarai da gaske ya san na gode sosai thank you yawa masha Allah ba salon waka ba salon kiɗan ba ba salon soyayya da yaudara ba ga madubin kabara abin yana birki